ذلك عظيم عند الله من ذكر من كتاب الشفاء من الإمام القاضي إياد Allah ƙara masa yadda inda muke cikin wannan ƙarshen rukuni dai kenan na biyu inda muke cikin wannan dogon fasal na kafiyar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama za mu tashi da yake kawarin hasan al-basari to imam hasan al-basari wanda ake cewa shine shugaban tabi'ai baki daya yana cewa man alada wanda duk yake so ya sha da cikakken wato cikakken kofi na daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yace Allahumma ya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وآل بيته وأسعاره وأنسابه وأشيائه ومسلمه وأمته وعلينا معهم وأزمتنا يا أرحم الراحمين. شكرا وانا شيء ثلاثة وما يدعوك فيجي أشياء دلائل الحياة. Lalaci ya ga annabi da alaye da sahabbai da ƴaƴaye da mataye da zuriya da ahalin gida dangi kenan baki ɗaya da surukai da mataimaka da dukkan rundunoninsa da jama'unsa baki ɗaya da dukkan masoya da al'umma baki ɗaya. وعن داوود داوود عن ابن عباس to Dawud Yamani ya ruwaita daga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yana cewa wal fadala da kaula uliya aji kuna wuri kajiyan shi Musa ya wato kajiyan shi duka wannan salatai ne duk mai mai wato Imam Jazili ya ya hutar da mu ya kawo su cikin dalailul khairati na shugabanni ne daban-daban da suka yi manzo Allah yabo da shi da kirari da salati da jinjina da da kalmomin shawawa ga sunan to an wahayi bin wanda yana faɗa a addu'arsa aku dana masa na gari na siri aku dana masa na garahu a hadin min khalqika aku dana ma anta masudun lahu ila min qiyamah ana duk ba shi an fassara su bago da latai ne da addu'o'i ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk kuma suna cikin ma'anar salati ka gani yanzu wannan cewa shi Allahumma aati Muhammada Allah ka bai wa annabinka Muhammad afdala ma sa alaka nabi fiye da ma abin da shi ya roƙa wa kansa a gurin ka sannan ka bashi fiye da abin da duk wani daga cikin halitta Allah ya roƙa masa sannan ka bashi fiye da abin da ake ta roƙa masa har zuwa yawmul qiyamati to duk wannan salati ne an gane duk wani in za ku shigo ku shigo سيدنا عن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينا شوى إذا ذاكو صلاة جانبكو شوتة صلاتكو يقلبوا مما جيتوا عشرين صلاتكو لعل ذلك كما حسني با شاية وكو داشي أكيمة وأنن كلموا من ناكو sai ku ce wa imamul muttaqina wa khatamin nabiyyin abduka imamul khair اللهم صل على وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد هذا هو الشيء ثلاثه ابن مسعود udin shi kuma da sai kuma wani ce wa mayu wutar bin tabwili salati an ahli al-bayti wa ghayrihim kathirun abinda ake ruwaitowa na dogayen salatai da kuma yawaita kirari a cikin salati wanda ake roƙe shi daga ahalin gidan annabi da kuma wasu su ma daga sahabbai da tabi'ai abu ne mai yawa eh suna da shi da yawa salatai har imamu shafi'i a farkon littafin sa ar-risala yayi dogon salati ga annabi da ya kirari gare shi to kuma aka gan shi bayan rasuwarsa a lahira imamu shafi aka tambaye shi ya yi samu Allah ya dai hai Allah ya tarbe shi da ne Allah ya tarbe ka yake duk abin da ka sani ban ga komai ba abin da na gani salatin da ne manzo Allah a farkon littafi na ar-risala shikenan na samu duk wannan abubuwan Allah ma na ko ta'ala sai sa shugabanni wanda suka san Allah ba sa rena aikin aikin kirki ko ya yake la ta haƙi ran da mina amman al ma'ruf shay'an kada ka rena wani abu na duk abin da ka ci karo da shi na kirki zaka iya yi ta yi duk cikin shi rayuwarka gabaki daya ka kake ta da shi to Allah ke nake mu قوله والسلام كما قال to faɗin manzo Allah da yace ita sallama kamar yadda aka koya muku ne هو ما علمه shine abinda manzo Allah ya koya masa a tahiyya min qawlihi shine faɗin sa ليس أيها assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin وفي تشهد عليم a cikin tahiyyar sayyidina ali السلام على نبي الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على بن عبد الله السلام علينا أهل المؤمنين والمؤمنات من قام منهم ومن شهد اللهم اغفر لمحمد ومن شفاعته واغفر لأهل بيته وبه والوالدي وما ولدا وارحمهما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جاء في هذا الحديث عن علي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغفران ويازو أتكي وانا حديث يوى النبى الدعاء صلى الله عليه وسلم تكافرة kaga ba abu ne da aka saba da shi a cikin al'adar musulmi a cewa an roƙa wa manzo Allah gafara ko a ce Allah ya rahamce ko Allah ya gafarta masa duk ba al'ada ba ce ba saba ba to gafara a cikin hakkin annabi in an ce gafara ko dai ana nufin ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ba shi gafara ka ba shi gafara wadda zai ceci al'ummarsa da ita shi ya gane ka gane yawa wata alfarma ce ita gafara da za a yi wa ma'aiki wadda da ita za a ƙara masa damar sa ta ceto ga al'umma ita ce gafarar gafarar da zai yi amfani da ita wajen ceto al'umma ba gafara irin ta haƙƙinka ba ka yi laifi kaza ka yi kuskure kaza ka yi kaza ka yi kaza Allah ya gafarta ko ba haka ba ka mutu an san kana da masawi kana da mahasinu ashe Allah ya gafarta maka munanan ka ko to ba haka yake a haƙƙin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Mm.
وفي حديث الصلاة عليه أنه أيضا a cikin hadisin salati ga annabi sallallahu alaihi gabanin nan نعم الدعاء له بالرحمة akwai addu'a gare shi da rama aka ce tarham ala muhammadin ko warham muhammadan ولم يأت في غيره من الأحاديث المرفوعة المقررة ma'arufati amma lafazin nema manzo Allah rahama bai zo ba a cikin hadisai wanda aka daga su aka roto su daga annabi kai tsaye wanda suke sanannu daga manzo Allah وقد ذهب أبو عمر بن بن عبد wa البر gairuhu إلى أنه لا to Abu Umar ibn Abdul Barri to Abu Umar al-Maliki kenan eh, wanda yake to Hafizul Maghribi to an ruwaito da gare shi da shi da wani san daga malamai cewa shi sha'an da lamarin ba a yi wa manzon Allah addu'a a shi Allah ya rahamshe shi ba al'adar yawa ana yi masa addu'a ne da salati da albarka kurum التي تختص به ita ma ɗin salati da albarka wanda take banta da shi ودعاء غيره بالرحمة wani zakuwa ya roƙa masa rahama da gafara وقد ذكر أبو محمد بن عبد الزيد bi salati ala nabi صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه ابن ابو محمد sallallahu risala kenan ibnu abi zaid ya ruwaita a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fadin ga allahumma arham muhammadan wa ala muhammad ما kama ترحمت على tarhamta ala ibrahim wa ali ibrahim ولم يأت هذا في حديث صحيح amma duk wannan bai zo ba a cikin ingantaccen hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani addu'a da rahama ko da gafara kai tsaye daga wurin ma'aiki babu shi wannan wa wajhatuhu قوله في السلام wai hujjarsa da yake da ya yi addu'a da rahamar da yake wata wa raham muhammadan din shi ne faɗin da assalamu alaika ayyuhan nabi sai ce wa rahmatullahi وبركاته an gani wani wa rahmatullahi kamar addu'a ne wai gare shi da rahama ita na assalamu alaika ayyuhan nabi ban girma ce da jinjina ga manzon Allah kawai Eh, فصل hada fasulun وجدت الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له wannan a cikin falla kenan ta salati ga annabi da taslimi gare shi da kuma addu'a gare shi حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه حدثنا القاضي يونس بن مجيس حدثنا أبو بكر بن معاوية حدثنا البشاري وأنبأنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن هيبة بن شبيه قال أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولانا فيهم أنه سمع عبد الله بن عمرو أمم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi "أيها المعزل idan ku ji kun ji ladan mai wazana kenan فقولوا مثل ما to يقول ku faɗi irin abin da yake faɗa وسلموا علي in aka idar da kiran sallah ku yi min salati an gane a kiran sallah da abin da ya faɗa shi zaka faɗa sai an gama sai ku min salati fa innahu kuma sallallahu alaihi wanda ya min salati marra daya sallallahu alaihi asara Allah shi kuma zai masa salati marra goma wannan hadisi ne sahihi ingantacce tabbatacce mutum duk wanda ya manzo Allah salati marra daya to shi kuma ubangiji ce zai masa salati marra goma to salatin Allah ne ba a san shi ba yaya yake sai Allah shi ne ya sani sun masaluliyar wasilata bayan kun min salati sai ba an gane bayan duk abin da mai kiran sallah ya faɗa kana kwaikwayon sa in an gama sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad haka je karshen salati wannan Ibrahim yanda aka rawaito shi an gane sannan sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wannan da kuke faɗa ko wa salati qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata shine thumma saluli al-wasilata ila manzilatin fil jannati ita wasilan nan matsayi ce a aljanna akan faji illa ba ta dace ba sai ga bawa ɗaya daga bayi na Allah ko an akuna ana huwa ina tsarin da zamo ni ne shi wannan bawon na abokin wasila shi sa ma muke ce masa sahibul fadilati wal wasilati eh kamar sa'ala ne yar wasila wanda ya roƙa min wasila ka gani eh ka gani Allah alaihi shafa'atu shi to na ya tabbata gare shi abinda saboda rajayin manzo Allah abu ne yanzu an haka ce manzo Allah yana rajayin kaza to rajayin sa ba irin naka bane akwai haske na Allah a cikin rajayin nasa wanda yanzu kake magana shi zai ce arju ina sa rai na zamo kaza to haka abin yake a gurin Allah warawa ana kuma malikin cikin annabi sallallahu alaihi ana san maliki ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala wasallam sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi ashara salawatin wanda biye min salati dai Allah zai masa salati goma وعفى عنه أجر خطيئة zai sarayan masa da kurakuran da su ne zunubansa goma ورفع له أجر درجات zai taga masa kuma darajoji guda goma وفي رواية a wata ruwaya كتب له أجر حسنات zai rubuta masa kyawawan ayyuka guda goma وعن أنس daga ana san maliki daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam أن جبريل ناداني malaika jibril ya kiraye ni fa kala yace من صلى عليك صلاة wanda duk ya maka salati salati daya علي أجر Allah zai masa salati goma ورفعه zai أجر kaza shi درجات.
daraja goma ومن رواية عبد الرحمن ya zo a ruwaya Abdurrahman bin Auf daga Annabi sallallahu alaihi wasallam جئت جبريل yace na gamu da malaika Jibrilu sai yace da ni إني أبشر ni ina yi masa bishara annallah cewa Allah ta'ala yana cewa أن سلم عليك wanda biye maka gaisuwa ya gaishe ka to ni kuma ni zan mai masa da gaisuwa inji Allah subhanallahi mun sallama alaika sallamtu alaihi yanzu ka zo ka gaida sarki ai wasu ne sarki yana magana ne sai ka wasu a shi wasu an gaishe ka wani to Allah ne zai ma wannan sun kai wa annabi wai annabi ba dama subhanallahi subhanallahi subhanallahi wane mutum Kai. to na'am من صلى عليك صليت عليه wanda biye ma salati zan musu salati subhanallahi Allah akbar Mm. to mu je na'am وله من رواية أبي هريرة kiranta ya zo a riwayar abu huraira da maliki bin aus bin al-hadathani الله بن أبي طلحة ubaydullah bin abi talha وعن زيد بن الهبالي hakan nan daga zaid bin al-hubabi yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من قال Allahumma salli ala Muhammadin منزل المنزل المقرب manzil al-muqarraba wa anzilhu al-manzil al-muqarraba ba munzil al-muqarraba ba makarantan da la'ili wa anzilhu al-manzil al-muqarraba indaka yawm al-qiyamati wajaballahu shafa'a wanda biya faɗi wannan shafa'a ta ta wajaba gare shi tuna sai ya shiga cikin shi tuna Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-manzil al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah وعن ابن مسعود haka nan saboda ga dan masaudin ومن الناس بي يوم mafi cancantan mutane da kusanci na ran kiyama يقرهم علي mafi yawan su salati gare to kaga abin da nake gaya ma ke wani kuma yace wai yawan salatin kawai ba shine soyayya ga annabi ba ko yawan yabon ka ga annabi ba shine soyayya ga manzo Allah to kuma gashi dai ga inda kuma abin zai kai ka kuma mafi kusancin mutane da ni mafi cancantar mutane wanda ni na su ne to mafiya yawan salati gare ni to وعن أبي ya هريرة zo daga Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallama من صلى عليه في wanda ya min salati a cikin wani rubutu تنتزل الملائكة malaku ba za su gushe ba suna ta roƙa masa gafara muddin sunana yana nan a cikin wannan rubutu وعن عامر بن ربيعة amir dan rabi'a ta shi kuma yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa صلى الله عليه وسلم wanda ya min salati salati daya mala'iku za su yi min salati صلى الله عليه muddin ya nemi min salati su kuma mala'iku sun samu aikin yi suna kai masa shi ma فليقلل من ذلك عبد to to bawa in ya ga dama ko ya karanta ko ya yawaita salati na salati dai na in dai kana yi to kuma akwai hadimai su kuma wanda za su yi kai ma salati yan fada subhanallah to وعن ابي بن كعب daga ubay ibn tariq كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل kama faɗala shubai bin kaji yace idan wani yanki na dare kaman fata haka na dare ya wuce shuɗe kamar haka shiga irin sha ɗaya sha biyu irin wannan lokutan kama manzo Allah ce ni ke faƙala din da cewa ya ayyuha nasu ulkurullah ku fa ambata Allah fa ja'at ar-rajifatu me raurawa ta zo ta shiga har rajifatu me kuturnawa bayan ta tana nan tafi me raurawa ta zo me kuturna bayan ta kuma tana nan tafi ja almautu mutuwa ta zo ma fi da ma fi da abin da yake cikin sa mutuwa ya zo da abin da yake cikin sa wato su a masana Allah amma manzo Allah ba masana Allah su a gurin su kullu atin qaribun duk abin da ka sani yana tafe to dafe sai dai in ba in ba ba shi da lokacin zuwa amma in dai an sa masa lokaci to dafe yake kawai ganin abin shi ya shi ya sa kaga ba su damu da lamarin duniya ba saboda duk abin da suka gani su hango ƙarshensa yanzu yanzu nan abin kwaji da ka hango ƙarshensa to ba lalle ne ka wani mararinsa ba a gani idan yanzu kake gani ne eh, to su daga sun ga abu sai su hango ƙarshensa su hango farkonsa ma shi kenan duk sun gama da shi shi kenan an gama da shi gaba ɗaya Mm.
فقال ابي بن كعب Ubayyana da sa'adin ya ma'aikin Allah.
لي حضور الصلاه عليك ni ina yawaita wato addu'a shine salati gare ka وكم اجعل لك من صلاتي to nawa zan sa maka daga addu'o'i na ya zama duk salati ne wa daga cikin auradu da nake da zikirai na da nake da addu'o'i na da nake kaman kashi nawa zan sa ya zama salati gare ka قال manzo ما Allah yake yanda ka so قال ربع yake to zan ya kaman sa kashi ɗaya cikin hudu na addu'o'i na ya zama salati ne gare ka قال ما شئت yace yanda ka so in ka dora akan rubu'i ya fiye maka قال الثلث yace to ko na kasa kashi uku addu'o'i na na ba kashi ɗaya قال ما شئت yace yanda ka so in ka kara ya ce maka قال النصف yace to ko na raba biyu rabi salati gare ka rabi sauran addu'o'i na قال ما شئت yace yanda to ka so in za ka dora akan haka ya ce maka قال الثلثين yace to ko na kasa kashi uku kashi biyu duk salati gare ka kashi daya shine addu'o'i na قال ما شئت وإن زدت manzo Allah yace yanda dai ka so amma in ka dora akan haka ya ci subhanallah ka shi- ka shagala dungurungum da manzo Allah ka gala ka za- ka gala mai نعم eh yanda shi yake faɗa fa kulliya mashghulun bi kulli muhammadin eh fa kulliya mashghulun bi kulli muhammadin duk samuwa ta ta shagala da baki ɗin samuwar annabi hankali na ga baki ɗaya ya shagala da hankalin annabi tunani na ya shagala da tunanin annabi zuciya ta shagala da zuciya annabi ruhi na ya shagala da ruhin annabi hannu na ya shagala da hannun annabi kafa ta shagala duk samuwa ta ga baki ɗaya ta shagala da muƙadilinta na samuwar annabi wannan buɗi ne daga Allah Eh, buɗi ne daga Allah Mm. to قال يا رسول الله yace ya ma'aikin Allah أجعل صلاتي كلها لك yace to na sanya salati na baki ɗayan ta gare ka ya rasulullahi قال إذا tukufa hannu kawai ku bar zambuka eh yace to shi kenan in ku kai haka shi kuma Allah duk damuwa ka sai ya dauka eh duk abin da yake tsakaninka da shi kuma na matsala zai watsar da shi ka shagala da annabi baki ɗaya kai kai istigari da manzo Allah duk abin da yake na matsala tsakaninsa da kai to zai watsar da abin zai zama ba matsala hanya ce tangaran kofar su a buɗe tsakaninsa da kai tana waiwaye su sai ga gashi nan Eh, sannan duk damuwa ka kuma zai ɗauka ake mamaki Eh, mutum ya shagala da annabi Allah alaihi wasallam Allah Allah Allah ya kara shi Jibril karama yake idan kana so ka jarraba idan ruwa ya sauka manoma su sun ɗauki sangwami da da da da da da wannan abin huda garma da sun so mu hude ƙasa yake to ke kuma to ki ɗauki tarbi ki shiga ɗaki ki shagala ga baki ɗaya da salati ga manzo Allah ku ka saurara ki ga ƙarshen damuna da ne za su dawo gida ta kuma su gada abin da za ka dawo da sai kuma abin da za ka dawo da shi a gidanka ka baiwa manzo Allah noman ka ga baki ɗaya ko huwa harfi din nan da yake faɗa eh shi ne ne ki ka gwada su gani wannan an sun tafi noma da'iman aiki kullum harka gona in ba sa gidan in ba sa gona suna zancen gona an gane duk shirin su na gona ne duk aikin su himma su ta gona ce tsawon damuna to daga an soma ruwa sai kuma dauki taifinka ta shiga daka sai ta tayi sai ku gure wa kenan to mu je na daga Abu da Hadar Ansari yace na shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ga irin cikin fuskar sa dai wato da murmushin sa irin abin da ban taba gani ba da dai sai na tambaye shi nace ya Rasulullahi nace wannan cikin fuska da nake gani ba da murmushi din nan yace wa ma yamna'uni ku mi hana ni da yin murmushi Jibril yanzu ya fita daga nan subhanallah kaji darajar Madina kenan darajar Madina Madina kenan kana tattaka kana kaiwa da komowa a cikin ta duk sai ka bi sahun mala'iku ga sunan da ka bi sahun sayyidul mursalina wani gurin da ka taka daidai inda ka taka manzo Allah ya taka gurin daidai inda ka taba ma'aiki ya taba gurin ina ma tana nan da rairayinta ba a cika ta da tayin tayin din nan ba mutum ya ta birgima ta rairayin ka gani a to sai ka daga shi malam ba dai gurin shi ne ba ko me za a shafa masa mutunci a shafa masa to Allah bai arzuta mu. Ya zo min da bishara daga Ubangiji na Azza wa Jalla. Allah ta'ala ya aiko ni gare ka ya Rasulullah. Yace ba wani daga al'umma ka da zai ma salati. Fati shi kuma Allah da malakun zai kuma salati goma da wannan salatin da ya maka. Subhanallah. An ce inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabi. ashe ma yi salluna alamun yi salli ala nabi ka ji ba to daga jabir bin abdullahi al-ansari kada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace yayin da yaji mace kiran sallah yace allahumma rabb hadhihi da'wati tamma hasanat al-qaima ati muhammadin wasiyatu al-fadilata wa ba'athu maqama ma'muran lillahi wa atahu to wanda duk ya faɗi wannan bayan ya ji mai kiran sallah to shi ma ceto na ta tabbata gare shi ranar kiyama al-samu cikin daga sabu bin abi wa kakin wanda ya faɗa ya ce yayin da ya ji mai kiran sallah wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan bil islam dinan wa sura lahu an yafi masa shi yasa wannan yana daga cikin sigogin mai amsa mai kiran sallah in ka ga dama duk abin da ya faɗa ka faɗa in ka ga dama ka bari sai ya gama kaf sai ka bubun ka ce nima wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kai sannan kai kai kai kai kai ta rabbi ga shi rabbi billahi rabbil islam din an gane yawa to haka haka haka nan abu nan in yake in ka ga dama ka bari duk sai ya gama wata kila kana cikin wani abu sai ka bari duk sai ya gama sannan sai ka dunkule ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rabbi billahi rabbil islam har zuwa ƙarshe eh biyayi وابن واد وابن واد يا رويت النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم علي عشرا وند يمن صلاتي يمن gaisuwa goma taslimi goma wata annama a tazara kamar kaman ya inta baiwa ne ko bawa a sashen hadisai wasu mutane za su zo min ba na gane su ce da yawan salatin su gare ni hasken salatin da suke min zangani وعن أبي بكر الصديقي وفي آخر تو أشكو ولا حديث إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ما في إيلانكو أرانا القيامة دقى صورة صورة تنسى وموائل هذا بوغوانتا تو أتسركم علي مفي يوم يمن صلاتي ya zo daga bakar siddiqu salati ga annabi am haqqu lil zunub min al ma'il barid lin nar wato ya fi tafiyar da zunubai fiye da sassanyen ruwa ga zafi ko wuta an gane assalamu alayya afdalini sannan gaisuwa ga annabi sallama ga manzo Allah shine bibi daga yan tawayayi فصل haza fasulun في ظل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسمه a cikin zargin wanda yake salati ga annabi da kuma laifinsa حدثنا القاضي a shahidu abu hanifa rahimahullah mm.
حدثنا ابو الفضل بن خيرونه وابو الحسن السيرفي قال حدثنا ابو يعلى حدثنا السنجي وحدثنا محمد بن معبود حدثنا ابو عيسى حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي آه، حدثنا نبيل ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال to abu huraira yace قال رسول الله صلى الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace جمع عن رجل zikirtu indahu لم يصلي علي to Allah ya turmuga hancin mutum da aka ambace ni wurin kare min salati ba ورجم عن رجل Allah ya turmuga hancin mutum ramadan da ya shigo to nan salata hatta ya fice gabanin ayati masa Allah ya fi mana salati to ورجم عن رجل haka nan Allah ya turmuga hancin mutum فإنه أبواه الكبار wanda tsofaffin biyu uwa da uba suka da su girma a wurinsa كلاه الجنة amma ba shigar da shi aljanna ba wanda da Allah ba shi uwa da uba ga su da rai to wannan Allah ya bude masa kofarsa zai sami yadda sai samu rahamarsa eh in ma ba ko ɗaya ne ma ma bi ganna inda kalki bara ahaduhuma aw kilahuma ko ɗaya ko biyun duka to ga shi nan ga hanya Allah akbar to
قال عبد الرحمن Abdurrahman ya ce وأظنه قal أو أحدهما a shi ya ma faɗa idan ma ai aya ce ga shi nan ta zo da shi wa biya في dikin حديث a wani a آخر wani hadisin أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari fa qala amin ثم سئل sannan ya hau matakala ta biyu ya sake cewa amin ثم سئل فقال آل ya taka matakala ta uku ya ce amin فسأله معاذ mu'adu bin jabal sai tambaye shi game da wannan amin da yake faɗa ya ce إن جبريل أتاني to jibril ne zo min ya ce فقال يا ya محمد ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam بين يدي wanda aka ambace sa gaba gare shi bai ma salati ba ya mace ya shiga wuta أبعده to الله Allah ya nisanta shi cikin wuta Allah ya kashe mu قل آمين faɗa amin وقلت sai na آمين ce amin وقال في من ثلاث رمضان ya faɗi cikin wanda shi ma ya rike ramadana ba karɓa da ganin shi ba ya mace shi ma ya faɗi kwatancin wannan Allah ya kashe mu
ومن أدرك أبويه أو أبيه wanda ya rike mahaifansa biyu ko ɗayansu فلا يضرهما فمات مثله bai mutu kyautayi ba har ya mutu shi ma ya faɗi ranka ka gani mm.
وعن علي بن أبي طالب to an karɓa daga sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara yadda da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kala البكيل allazi الذي شفت عنده فلم يصلي ai عليه cikakken maruwaci hakikan maruwaci cikakke wanda aka ambace ni gaban sa bai mun salati ba وعن جعفر بن محمد هكذا من الذي قال daga Jafaru Sadiku ya karɓa daga mahaifinsa Muhammad al-Baqir kenan kala yake mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam yake من شفت عنده wanda aka ambace ni gaban sa bai mun salati ba في طريق الجنة an kuskure masa tafarkin aljanna an kau- an kawar da shi daga kan hanya
وعن علي بن أبي طالب daga sayyidina ali أن رسول cewa الله ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala البكيل hakika cikakken maruwaci dukkan maruwaci من شفت عنده wanda aka ambace ni wurin gare mun salati ba وعن أبي هريرة hakan nan an karɓo daga abu huraira yake abul ne annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yake أيما قوم duk mutanen da suka zauna a wani mazauni ثم تفرقوا قبل أن suka zauna suka watse ba a ambaci Allah a wannan mazaunin ba ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba عليه من الله تركوا to wannan asara za ta kasance kansu daga Allah إن شاء عذبهم in ya so ya azabta su إن شاء غفر in ya لهم so ya yafe musu duk inda aka zauna ne ko ya aka zauna to ai kokari ko kowa bai ambaci Allah ba ba kai yi kokari ka tsamo ku da kai da ku yan majalisar ta zauna a yi hira a tafa a yi dariya a yi waye a tashi ba a ce Allahu ba ba a ce annabi ba ko ya za a ko a ƙasa ƙasa ne kai ne ka faɗa majalisi na ka faɗa ko yana ku tashi ku shirme ku tashi sai an kawo wannan majalisin a alƙiyama kun ciza hannu kun ciza hannu kun ciza hannu cizo na tashin hankali eh to bana kana kuma a yawan tashi sai ka gama cizon hannu sai ka sake dira ma wani kun kwashe awa biyu kuna tashi da mu Eh, tun daga kuma ba ka san abin wanda yake tun daga zara an ce an kai manzalin balaga an shiga wannan layi alƙalam ya wuka shi ka ake son yara tun suna gutsa gutsa din nan za a nuna musu lamarin Allah za a nuna musu lamarin Allah ba wani wancan abin ba wani aje a cikin samartaka suke ba ruwan Allah da wani samartaka tsakanin ɗayan biyu ne ka kai idraki ko baka yi idraki ba ka balaga ko baka balaga ba shine magana ko yi wa ga tafsirin nan da muke karanta na alqur'ani imamu suyuti yana da shekara goma sha tara ya rubuta shi ya fitar da ma'anonin alqur'ani da sarkar alfazin ta sha tara saboda an yi aiki tun yana dan tun yana ciki ake aiki tun yana ciki shi haka aka abin nan ɗin ana tambaya ake cewa wai yaushe ake fara tarbiyyar yaro suka ce kamar shekara ishirin kamar a haife shi ake fara tarbiyyar eh mana tarbiyyar su za ka haife za ka haife shi za ka fara yi daga tarbiyyar ta tun da aka haife ta kake tarbiyyar ta tun wa abin da za ka haifa kake wa tarbiyya an an fuskanta ne tarbiyyar ta zama ya zo kama kuma fuzuntu jama'a ka ce za ka yi rayuwa zai ba ka gani to haka aka aka ake so saboda haka duk zuwan da kuka zauna ka ku zauna ku watse ba ku ambaci annabi ba sannan kana kuma a zauna wurin da dama ba abin da za a yi banda alfasha to ne alfasha zage wancan yi da wancan yi wasa can dariya can gashi wancan shirme dai gashi ne yana su an zo da shi kiyama kama jikinsa nan sosai majalisin ka gani kana neman abin da za ka haye ka ga wannan cikar ɗin mutum shi zaba shi me ya kai ni wannan zama me ya kai ni wannan tsinanin zama sai ya kai ne zaman shi kansa kira ce ke kira Allah ce mu da to Sami daga Abu Huraira Allah ya jira shi wanda ya mance salati gare ni ayya ya bi hanya aljanna da kasarar cikin du'ama ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yana daga jafa'i a ambace ni wurin mutum da zama na biman salaki ba wannan ba wani yau jafa'in ba ne yau jafa'i ne yau rashin kyautawa shi ne jafa'i ke nawa an jabirin anu sallam shi ma jabir ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ba su zauna wani mazauni ba sannan suka watse ba tare da salati da annabin su ba sallallahu alaihi wasallama ba ce sai sun watse ala an sai sun watse suna masu tsoyi fiye da tsoyin jifati mushi an gaye wanda yake da hanci na ruhi zai ji tsoyi wanda yake da hanci na ruhi zai ji tsoro sai daga cikin yahunan mu wani wani ya zo wurin sa aka yake ga wani babba ne ya zo wurin sa yake kadan yake cewa tun da ka zo nake jin warin duniya yake gaya masa a gaban zai ce tun da ka zo nake jin warin duniya da yake ki fari abin duniya da ke yi kuma laifin yake yi hanci ne na ruhi aka buɗe masa ta zama nan ba hanci na hannu shi ne ƙasa ne eh ainihin hanci ruhi sosai Allah akbar daga abu sa'id al-kudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala mutane ba za su zauna a wani mazauni ba anan ba su salati da annabi ba sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai ya zama musu takaici ko da ku sun shiga aljanna sai sun yi takaicin wannan zaman saboda abin da za su dinga yana sakamakon majalisi na alkhairi san a cikin aljanna akwai darajoji daraja daraja da wasu buɗe-buɗe da wasu fito haka a ciki yawa da wasu irin wasu kusance-kusance kusanci da fada da wasu hasasai wanda sai dai ka dinga gano wasu a ciki to wannan abin kuma shi zai ma takaici a zaman aljanna ka gane to mu je na وقع أبو عيسى الترمذي أبو عيسى الترمذي أي كيتو بعض أهل العلم لقد تاكل ما لم يتي إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم برسم إذا إذا متين يصلى قودا سوريني أمزوني أجزاء عنه ما كان في ذلك المجلس في جنيا إسر مسا أبن دي كسن شيء أولا مزوني كسن ita kanta hira ko ba a yi da mutane ba wato takallumi yanzu ma la ya'ani zancen abin da ba shi da wani amfani Allah baya zanta kawai surutai surutai surutai to irin wannan surutan hirar da ke so shi buru ko shirme maganin sun an yi an gama in za ku tashi to maza ku ambaci Allah ku ambaci annabi eh ku ambaci Allah ku ambaci annabi ko mutum ɗaya ne a samu yayi a cikin ku ya mutumin kirki ne fasulun haza fasulun في تكفيفه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو أو صلى صلى عليه.
من الأنام cikin keɓantar manzan Allah wani yana daga cikin hususiyar annabi ka san akwai hasa'isu akwai mu'ujiza su akwai mazaya da sauransu kowanne babi daban-daban akwai abin da Allah yake banci manzan Allah da shi akwai abin da ba manzan Allah yake banci annabawa da'irar annabta suna da shi to daga cikin hasa'isin da annabi yake banta da shi a cikin dukkan halitta shine kai masa salatin da al'umma take masa yanda ake kai aiki ga Allah fadar Allah haka ake kai aiki ga fadar manzon Allah shi ma ana kai musu salatan da muke yi da irin wato taslimin da muke yi
حدثنا الغابي أبو عبد الله التميمي مم.
حدثنا الحسين بن محمد حدثنا حدثنا أبو عمر الهادي حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن ذاكة حدثنا أبو داود حدثنا ابن عوف حدثنا المقرئ حدثنا أيوة عن أبي سفر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي هريرة رضي الله عنه daga Abu Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم makin Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake وعن آله صلى الله babu daya da zai min da zai min gaisuwa ya min sallama صلى الله عليه ba وسلم ce Allah ya damun ruhi na Allah mai maka da sallama
ذكر أبو بكر kana cewa assalamu alaikum ya rasulullah yanzu yanzu nan abin zai ji ai radallahu alayya ruhi din wato ba- ba- Allah Allah shi san yadda raddin yake tunda duk faka ainin malayinin salami ne suke kwaranya ga annabi ka san haka ne malayini da a cikin hadaratihi da kuma a inda duk ake faɗin duniya ga baki ɗaya wani yana nan a ɗaka shi kaɗai na ta kwaranyawa wani ya ce wasu suna nan sun taru suna ta kwaranyawa duk wata ƙarfata ainin ta duniya saboda haka raddallahu alayyar ruhi don Allah shi san me raddallahu alayyar ruhi ka gani mhm.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إيه.
أبي هريرة قال to shi kenan ibn abi shayba ya ambata daga abi hurairah kala قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من صلى عليه عند قبره wanda ya min salati a wajen shabbaki na ina jin sa من صلى عليه na yan نافلة fuliltu wanda ya min salati a nesa ana iso min da shi وعن ابن مسعود haka nan daga kashe ka akwai bambanci da kashe ka ake son ziyara Allah salamun shi mana barka rasulullahi Allah ya yassare mana salamun shi mana da bambanci tsakanin wanda zai je wannan shabbakin inda wannan zatin yake a shimfiɗe yawa ya salatin ko ya gaisuwa da kuma wanda yake daga nesa akwai bambanci kaji irin wannan kenan wannan sai ya samu wasuɗa wancan kuma ba wasuɗa Mhm.
وعن ابن مسعود ya zo daga ɗan masaudin إن لله ملائكة akwai mala'iku ga Allah da suke yawatawa a cikin duniya يبلغون يا أمتي السلام wanda suke isa min da gaisuwa al'umma ta وناه عن أبي irin sai هريرة ya zo daga abu huraira عن ابن عمر haka na ya zo daga abdullahi dan umara أبشروا من السلام على ku yawaita sallama ga annabin ku duk juma'a فإنه يؤتى به منكم في shi شهر za a za a zo da shi daga wurin ku a cikin ko dukkan juma'a وفي رواية A- a cikin wata ruwaya kuma أن أهل الله يصلي علي ku ɗaya ba zai min salati ba إلا أولدت صلاته علي face face sai an kawo min salatinsa lokacin da ya kare ta yana karewa za a kawo min وعلى الحسن ya zo daga hasan da kare daga annabi sallallahu alaihi wasallam ما كنت duk inda kuke domin salati فإن صلاتكم تبلغني domin salatin ku tana iso min وعن ابن عباس yace ليس هذه من أمة محمد صلى الله ba عليه وسلم ɗaya daga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da zai masa sallama يصلي عليه ya masa salati إلا ba بلغه ce sai an isar masa da wannan gaisu wannan sallama da wannan salati وذكر بعضهم sashin malamai kuma ya ambata أن العبد إذا cewa bawa idan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama صلى عليه اسمه sai an bujiran masa da sunan sa wani ne dan wani ke gaisuwa to وعلى الحسن بن daga علي Hassan bin Ali إذا دخلت المسجد in ka shigo masallaci to ka sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama يا رسول الله da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا تتخذوا بيتي عيدا kada ku riƙi ɗaki na wato idin ku wajen cincirin dan ku kuna ta kuna abu irin na idi shi idi akwai nishadi a cikinsa akwai murna da sakewa da farin ciki da murna da a'a shi a nan gaban annabi ba haka ake yi nutsuwa ake yi a tawadu a jin kwarjini da ban girma shi ko idi abu ne na farin ciki da nishadi da sakewa to ba a yin wannan a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yawa kada ku riƙi kun kuma ɗakunan ku kaburbura ku dinga min salati duk inda kuke cewa salatin ku tana iso min duk inda kuke ya zo a hadisin hausu bin abi hausu ku yawaita min daga salati ranar juma'a hakika salatin ku abu bujirowa ce gare ni ya zo daga Sulaiman bin Suhaimin yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci Allah ya nuna mana yace ya ma'aikin Allah yanzu mutanen nan da suke zuwa maka suke gaisuwa gare ka suke karanta sallama gare ka shin ko kana gane sallamar su gare ka kana jin su قال نعم وأرد عليهم ردي بريك وإني مستغد من سلمة إن سك الجيشين سك من سلمة إنا من مثل سلمة سبحان الله وعن ابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سامنا باري شو من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الصلاة عليه ku yawaita min salati a dare wata take mai haske واليوم da الزهراء yini mai haske إنهما cewa su يان عنكم suna isan uwa daga gare ku وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء cewa ƙasa ba ta shi jikin annabawa ومن مسلم يصلي عليه babu wani musulmi da zai mun salati لا حملها ملك ba shi sai mala'ika ya ɗauki wannan salatin nasa يوحى إليه har sai ya kawo ta gare ni
ويسميه wa yusammi yahu har sai ya ambace shi حتى إنه لا يقول har sai ya zamo yana cewa أن فلانا wane yana cewa kaza da kaza
Thank you.